إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسها الأمة ونسها الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana ta laraba domin gabatar da karatun wannan littafi mai suna taisirul fiqh fil ibadat wanda wannan shi ne zamanmu ma'ana na biyu game da karatun wannan littafi mai albarka saboda haka kenan insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a sati da ya gabata in ba a manta ba muna cikin muƙaddima ne dangane da abin da ya shahi wannan littafin kafin mu shiga a cikinsa saboda littafi ne wanda yana magana akan abubuwa na ibada tun daga tsarki da sallah da yadda ake alwala da sauransu da insha Allah kamar yadda za mu gani muna cikin bayani akan abin da ya shahi yadda mutane suka kasu game da abin da ya shahi neman ilimi muka ce wa min san maftiraqin nasu bin nisbati lil ilmi wal amali ila salasi firaq mutane dangane da ilimi da kuma aiki da ilimi sun kasu zuwa kashi uku al-fariqul awwal kashi na farko الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح sune waɗanda suka haɗa tsakanin ilimi mai amfani da kuma aikin ƙwarai sun sami ilimin ilimi mai amfani sannan kuma sun bi ilimin da aiki da ƙwarai wannan sune kaso na farko irin waɗannan mutanen wa haula ya ƙari hadahumullahu ila siratul mun'am المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا mutanen da suka hada tsakanin ilimi mai amfani da aikin kwarai to su ne waɗanda Allah ya shiryar da su zuwa ga tafarkin waɗanda Allah ya ma ni'ima na daga annabawan Allah da kuma siddiƙai waɗanda suke masu gaskiya da kuma waɗanda suka yi shahada a cikin mi ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nagartattun mutane kuma ya yi kyawa waɗanda su zamanto su ne abokan mutum a lahira waɗanda su ne kashe na farko ke waɗanda za su nemi ilimin mai amfani sannan kuma su bi ilimin mai amfani da aikin ƙwarai waɗanda su ne shiryayyu ba neman ilimin ba a in an nemi ilimin to ya zamanto ilimin an yi aikin kwarai game da shi alfariƙu sani kaso na biyu alladhina ta'allamu al-ilma an-nafi wa lam ya'malu bihi wa'anda suka karanci ilimi mai amfani amma ba su yi aiki da shi ba ga ilimi amma babu aiki to su irin wannan kason humul maghdubi alaihim sune waɗanda Allah yayi fushi akan su idan mutum yayi ilimi sannan baya aiki da ilimin to Allah na fushi da shi wa'annan kuma sune yahudawa min al-yahudi wa man sara ala nahji na daga yahudu da kuma waɗanda suke akan tsarinsu ko akan hanyarsu duk wanda yana ya samu ilimi bai aiki da iliminsa to wannan mutumin Allah na hushi da shi don haka ba neman ilimin ba aiki da ilimin a nemi ilimi sannan kuma a yi aiki da ilimin a yi aiki da ilimi shi ne amfani ilimi amma don an sami ilimi ba a aiki da shugaban zaji me yasa muke zana waɗannan saboda mutum ka san cikin wane kaso ya kamata ka samu kanka sannan wane kaso ne bai dace ka samu kanka alfariqu salis kaso na uku alladina ya'maluna bila ilmi masu aiki ba da ilimi ba mutumin da zai zo yana bautan Allah amma baya da baya da ilimi akan wannan kawai ya ga mutane in sallah ce ya ga ana dukawa ana tasowa shi ma sai ya zo ya bi mutane ya duka ya taso ba tare da ya karanci abin ba ya da ilimin yadda zai tsarki ba ya da ilimin yadda zai alwala ba ya da ilimin yadda zai sallah ba ya da ilimin yadda zai yi wata ibada wa ha'ula'i hum ahlud dalal ko kuma ahlud dalal minan nasara wa man sara ala nahji to waɗannan sune waɗanda suke ma'abuta bata duk wanda yake ibada da jahilci ba da ilimi ba batacce ne da haka duk abin da za ka yi na ibada yi kokari ka je gaban malamai ka karanci wannan ibada ta ba da ilfirar talata wa'annan ɓangarorin guda uku da muka zana tun daga masu neman wanda suka nemi ilimi mai amfani suka bi shi da aikin ƙwarai da waɗanda kuma suka yi ilimin mai amfani ba su aiki da shi da kuma waɗanda ma'ana suke aiki ba ilimi Allah ya ambaci waɗannan ɓangarorin guda uku a cikin alƙur'ani mai gani a cikin suratul fatiha Allah ta'ala yana ta ihdina siratal mustaqim kowa daga cikinmu idan ya zo sallah yakan karanta wannan sura daga cikin ayoyinta akwai wannan aya ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki mai kakke siratal ladina an'amta alayhi tafarkin waɗanda kama ni'ima sune wa waɗanda suka nemi ilimi mai amfani suka yi aiki da ilimi ghairil maghdubi alaihim ba tafarkin waɗanda kai hushi akan su ba su wane ne waɗanda suka samu ilimin kuma ba su aiki da ilimi sune wa yahudawa da haka Allah ya hushi da su wala dallin ba kuma tafarkin batattu ba sune wa nasara da waɗanda suke akan tsarin su sune masu aiki ba ilimi ga kokarin ibada ba ilimi wannan matsala ce ina ganin ko rana ya tayo mai magana da wasu ƴan uwa suka ce wallahi malam ya kamata a ce a samu lokacin da za a sanya na a koya ma mutane ibada mafi yawan mutane zuwa suke kawai su yi sallah amma ba su da ba su da ilimin sallah wani in ka tare shi yanzu masallacin da inda za a rihe wannan kowa a tare a samu wani da bulala ya tsaya nan ya ce ba mai fita sai wanda ya zana farillan alwala duk wanda bai iya ba kuma zai sha bulala kaga ko masu yan bulala ai suna da yawa wa'inda za su sha bulala suna da yawa saboda haka kun ga ilimin addini wajibi ne mutane a nemi ilimi yadda ka san ba ka fada wani aiki dole sai ka san sai ya zamanto ma'ana ka karance shi to haka addini ne malaita sun ma'alam rahimakallah sannan ka sani Allah ya maka rahama ya kai wanda yake karatun wannan littafi ko mai sauraron karatun wannan littafi annal ilman nafi'a annal ilman nafi'a yustamaddu min kitabillahi jalla jalaluhu wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ilimi mai amfani ana samo shi ne daga littafin Allah shine mai alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tafahhuman wa tadabbura ma'ana wajen fahimta da kuma lura kenan ilimi mai amfani shine ka san alqur'ani ka san sunnar manzon Allah ka fahimce su kuma ka lura da abin da suka kunsa مع الاستعانة على ذلك بأهل العلم الناصحين شين متين ينمي تيمكم فهمت القرآن da fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi taimakon wannan ga masu ilimi waɗanda suke annasihi masu ilimi sannan kuma masu nasiha waɗanda za su karantar da kai su fahimtar da kai abinda alqur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka kunsa. Kunga ko mai akdari cewa ya yi, in mutum za ya ibada wa ya sa'adil ulama, ko ya tambayi malamai. Ba a zauwa a faɗa ibada haka gaba gaɗi kawai ba tare da ilimi. Wannan kuskure. Saboda inda matsalar take sai ka zo kai kana ganin kana ibadar alhali kana ta kusakurai a cikin ibadar, maimakon ka samu lada sai dai ka samu zunubi. saboda haka kenan a nemi ilimi wa kutubun tafsir da kuma littattafan tafsiri waɗanda suke fassara alkur'ani mai girma wa sharhil hadis da littattafan da suka yi sharhin hadisi wa kutubul fiqhi da kuma littattafai na fiqh wa kutubun nahwi da kuma littattafai na nahw waɗanda za su nuna maka ka'idodi na larabci ko yadda za ka iya fayyace tsakanin fa'ili da mafa'ulun bihi da kuma abin da yake sufa ne da abin da ya kama da wannan wallugatul arabiyya da kuma karatun lugar larabci allati nazala biha alquran alkarim wadda lugar larabci shine yaran da alqur'ani ya sauka da shi yanzu anan muna iya yada me ake cewa zamana cikin gandu ake cewa ko in kuka duba alqur'ani mai girma ya sauka da wani yare ne da yaren larabci da yaren larabci don haka in mutum ya zo zai yi karatun sallah da wani yare ya kamata yi shi da larabci in bahaushe ne da larabci zai karanta ba zabar mai ne da larabci zai karanta ba hillace ne larabci zai karanta ba barbare ne larabci ne zai karanta kun ga yaren ya sha bambam amma kuma yare guda duka an yarda an yi ittifaki a kansu in ka duba yanzu akwai matsala da take ta yawo a kafafen sadarwa dangane da zaben wani yare daga cikin yarukan ƙasa a maida shi yare ne wanda yake nasuna ma'ana yare ne wanda yake rasamiya wanda in ka duba nijar an yi zama shekara sattin. yaren da yake yaren ƙasa da shi ake magana a ofisoshin aiki a wuraren aiki shi dai ne rubutu shi dai ne yaren faransanci za ka ga yare ne wanda ba yaren ƙasa ba yare ne na mai na aro turawa suka zo suka yi mana mulkin mallaka suka yi makakanninmu mulkin mallaka da suka zo wajen mulkin mallaka ba su fayyace ba tsakanin bahaushe da bazabarme da bagurme da babarbare da abin nan mai ake cewa da buzu da wane ne duka babu ruwansu da balaren duka sai suka mai da su bayu suka yi musu mulkin mallaka kuma aka tilasa mutane dole su koyi wannan yaren na turanci dole su koye shi sannan kuma dole wannan yaren na turanci shi ne za su rika aiki da shi a wuraren ayyukansu shi yasa kuka ga muka kasa ci gaba na daga cikin abin da ya hana mu ci gaba yanzu yaren da ba namu ba sai mun koye shi bayan mun koyi yaren sannan mu koyi aiki da kuma yaren a wannan lokacin su masu yaren kai tsaye ne suke ma'ana don su ba su bukatar koyon yaren kai tsaye ne ake koya musu aiki da yarensu haka muka zauna shekara nawa shekara 60 yaren da ba na ƙasa ba shine yaren da ma'ana lang national shine ake amfani da shi wanda wannan abin kaskanci ne kaskanci ne ma'ana duk wanda ya ci ka da yarenka ya ci ma'ana ya ci ka yaƙi da yarenka to ya gama da kai har Allah ya kawo lokacin da aka ce to wannan mulkin mallakan ya isa haka bayan an kori masu yaren sai aka tsaya aka yi lissahi wani yare ne misali a ce a cikin ƙasa wanda da wanda yake mai yaren da wanda ma ba mai yaren ba in an haɗa za a ga kashi nawa suke iya yin magana da wannan yaren sai aka yi lissahi aka ga cewa da wanda yake bahaushe da wanda yake bazabarbe da bahulla ce da wanda yake babarbare da wanda yake buzu ne da wanda yake bagurme ne waɗanda ne ma'ana suna iya yare ma'ana suna iya yin magana da harshen hausa in aka haɗa su gaba ɗaya da su da hausawan in aka haɗa su cikin ɗari ana iya samun kashi tamanin da biyar duka suna iya yin magana da wannan yaren duka suna iya yin magana da wannan yaren ko da ko ba yaren su bane amma suna iya yin magana da wannan yaren sai aka ga to tun da haka ne maimakon misali a tsaya mulkin mallaka tun na da iyaye da kakanni har yanzu mu zamanto akan wannan me zai hana mu cire wannan yaren da ba na ƙasa ba mu cire shi mu ɗauko yaren da ana gani in an haɗa duka lan na ƙasa ma'ana ƙabilolin ƙasar Nijar in an haɗa su gaba ɗaya waɗanda za su iya yin magana da wannan yaren an haɗa gaba ɗaya ana iya samun tamanin da biyar cikin ɗari to me zai hana a ɗauko wannan yaren a ɗebe yaren da yake yaren mulkin mallaka ne yaren aro ne wanda ba na ƙasa ba ne sannan yana wahalar da hatta da 'ya'yanmu in aka zo wajen mat in ana koya ma yaro mat ma'ana da turanci shi yasa kuke ganin mafi yawan yaran an zo jaraba suna faɗuwa a wajen mathematics saboda ba yaren ba ne amma inda a ce da yaren ƙasa ne ake koya musu mathematics za su iya shi kai tsaye ba tare da ɓata lokaci sai aka ɗauko wannan yaran aka ce to wannan yaran a sanya shi a jaye yaren aro ya zamanto shi ne langina solar kamar yadda waɗanda 'yan mulkin mallaka suka zo suka sanya mana yaren da ba namu ba suka ce shi ne yaren da yake ma'ana na ƙasa shi ne yare wanda yake national sai a jaye shi a ɗauko wani yaren da kashi tamanin cikin ɗari da waɗanda suke masu yaren da waɗanda ba masu yaren ba duk suna iya magana da shi a sanya shi dan Allah wannan ba ci gaba bane ni a fahimta ta ci gaba ne saboda kenan yanzu wannan na nuna mun huta daga mulkin mallaka na hakika tunda har muna iya cire yara yanzu ka diba ka gani sai ka je ofishin ma'aikata ga ka da tsagen kafa ka iske mai tsage irin ka bahaushe ko ba zabarmi ko ba hillace kana yi masa hausa ko kana mai zabarmanci sai yana ma turanci kai kuma baka jin turancin kuma shi yana jin yaran amma yana kyaman ya ma yaranka saboda yana ga an ce ai yaran yare wanda yake national shine kenan turanci da haka tunda ka zo ma'aikata ko ana jin yaran ba za a yi maka ba dole sai dai a yi maka a yi maka wannan turancin kuma ko baka ji shi saboda haka kenan kun ga larabawa in ka duba larabawa ma'ana kabiloli kabiloli ne amma ƙur'ani da ya sauka da yaren larabci dukkan ƙabilolin da suka yi ittifaki kuma suka yadda kuma ma'ana da larabcin ne ake ake duka aka yarda da wannan luga ma'ana yare na ƙuraishawa sai aka zaɓi ƙuraishawa ma'ana cikin ƙabilolin larabawa sai aka saukar da alƙur'ani da yaren ƙuraishawa kuma dukkan saurorin sauran ƙabiloli na larabawa kuma suka yadda ba su ce don me ba to shi yasa in kaga masu irin waɗannan maganganu suna ce a dan mine ne ba yare kaza ba dan mi za a ɗauki yare kaza in ka duba galibi akwai jahilci ma'ana sun jahilci tahiyar duniya a yau sannan kuma sun jahilci addininsu sannan in ka diba za ka ga ba wani abu suke so fitina ce suke saboda wannan abin in ka lura sai kaga kaman masu amfani da irin waɗannan kalmomi kamar ƙabilanci ne suke so su jewa a cikin al'umma yau a Nijar duk mutumin da ya ce zai raba alaƙa wata ƙabila da wata ƙabila wallahi ya kawo aiki in ka ce ka raba bahaushe da badabar ne to wallahi ba ka iya in ka duba bahaushe nawa za ka sami matash ba zaba- ma- yani matansu zabarmawa ne hausawa nawa za ka samu eh, zabarma nawa za ka samu suna da mata hausawa an aihu an- an yi jikoki to kai yanzu in ka ce za ka haɗa bahaushe da bazabar ne misali a ce a shiga juna ko a yaƙi da juna kenan a kashe juna ko kenan yanzu ba zubar mai in ya shiga gidan bahaushe ya iske ma'atar shi ba zubar ma sai kashe ta eh kuku bahaushe ya shiga gidan ba zubar mai saboda kabilanci misali in ya iske matarsa a abin nan bahausa ce sai ya kashe ta yo in ya kashe ta waye kashe ɗan uwar shi kabilar shi ce ya kashe saboda haka waɗannan maganganu bai kamata al'umma kuna sauraren su ba kuma in ka lura duka masu waɗannan maganganu suna jehowa da kadi bilan ba sai ka ba cikin ƙasar Nijar suke ba wani na togo wani na libi wani na faransa wani na a- abin nan ghana wani na abin nan sai yawo bokal ya ce ko kada ku yarda kaskanci ne an kaskanta ko an wula kuma in ka duba duka cikin nijar kabila nawa me yasa sauran kabilolin ba su yanzu misali in ni misali a ce bihilla ce Ni- a doka ba ma a doka ba haka ne ni bihilla ce sai nace to ni ma ban yarda ba langina solan dole ya zama to filatanci babarbare shi ma ya ce bai yarda ba langina solan dole ya zama to ni ya zama to abin da kaga ko ai abu a- harkar ba ta yi abun bai yi. saboda haka mu musulmi ne duk abin da ya zo mana sai mu auna shi a ma'auni na shari'a to shi yasa a nan abin da ya samu kawo wannan kunga wal lugatul arabiyya allati nazala biha alquran alkarim lugal larabci alqur'ani ya sauka laraba kabila kabila ne amma sai aka saukar aka saukar da shi lokacin da aka zo ana tattara alqur'ani ayoyin alqur'ani sai eh, ina ganin umar ne ko abokan sai ce fa'inik talaftu ma'ana in kuka yi saɓani a wajen wata ma'ana wata aya ko kuma wani abin nan wajen yare kenan ku yi aiki da yaren ƙurai ku yi aiki da mi luga ƙurai shawa don ƙur'ani ya sabkana da da yaren abin da da luga wadda take ta ƙurai saboda haka kenan kaga kuma duka aka yadda aka aka yi amana fa inna hadhihi alkutub wadannan littattafai da muka zana abinda ya shahi littattafan tafsiri da waɗanda suke sharhukan hadisai da littattafan fiqhu waɗannan dukan su da littattafai na nahau da na lugar larabci to waɗannan littattafan su ne tariqul li fahmil kitab was sunnah ma'ana su ne hanyar da mutum zai iya fahimta alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka wala budda babu makawa an na'lama musan musan da cewa annal ilma yanmu ilimi ma'ana yana daɗuwa yana ƙaruwa yana bunƙasa wa yasku yana tsarkaka ma'al amali tare da aiki ilimi kawai ba aiki to wannan ilimin bai bunƙasa ilimi kawai ba aiki ko wannan ilimin bai tsakar don haka amfanin ilimi aiki da shi fa'iza amilta zadaka Allahu ilman in ka yi aiki da ilimin da ka samu ka karanta sai Allah ya ƙara maka ilimi kama ta ƙolin hikimatul ma'asura kamar yadda hikimar da aka samu ke cewa man amila bima alima aurasahu Allahu yani ilma ma lam ya'lam duk wanda yayi aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadan masa sanin abin da da bai san shi ba in kana so ka fahimci abin da da baka san shi ba to yi aiki da abin da ka sani sai Allah ya ƙara maka ilimi ya ƙara maka fahimta abin da da baka sani ba wa yashhadu lidhalika qawla Allah azza wa jalla fadar Allah mai girma da daukaka na bada shaida akan wannan a suratul baqara aya 282 Allah ta'ala ke cewa wattaqullah wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku in dai kana son ka samu ilimi to ka zama mai tsoron Allah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga komai da haka 'yan uwa musulmi wal ilmu ahaqu ma tusrafu fihi al awqat ilimi shi ya yi cancanta ma'ana a gudanar da lokuta a cikin duka lokacinka ka bada shi wajen neman ilimi sai ɗan kaɗan daga ciki na al'amarin rayuwarka wa yi ta nafasu fi nailihi ko kuma wa yi ta nafasu fi nailihi zaun ukul masu hankali suna riganganto wajen neman ilimi amma sai mutum ya yi kwance baya neman ilimi to masu hankali su ne waɗanda suke riganganto duk inda suka ji an ce ai ga wata halaka wadda ake karantar da ilimi su sai kaga suna riganganto wajen halarta irin waɗannan wuraren don ne saboda su amfana da abin da ake faɗa ko abin da ake karantarwa fa bihi ta hayal qulub da ilimi ne zukata suke rayuwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub ma'ana da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa kenan zukata ba su rayuwa sai da ilimi abincin zukata shine ilimi wa taskul a'mal sannan da ilimi ne ayyuka suke tsarkakuwa aiki bai zamantawa tsabtataccen aiki tsarkakakken aiki sai da ilimi saboda duk aiki inda ilimi ka yi shi to za ka yi shi yanda ya kamata a inda ya kamata a lokacin da ya kamata kuma a yadda ya kamata a yi shi amma in baka da ilimi sai kai ta tsirkaniya kawai baka san wani lokaci ya kamata a yi shi ba a ina ne ya dace a yi shi a yaushe ya dace a yi shi sannan ƙaƙa ya kamata ma'ana a bayan da shi da haka walaƙad asnallahu jalla jalaluhu alal ulama'il amili Allah ya yaba malamai masu aiki duk malamin da Allah ya bashi ilimi ya zamanto yana aiki da iliminsa to Allah ya yaba irin waɗannan malaman faƙala sai Allah ya ce قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون shin waɗanda ke da sani suna daidaita da waɗanda ba su sani ba sai Allah ce inna ma ya tazakkaru ulul alba ma'abuta hankula ma'ana su ne ke iya gane cewa mai ilimi wanda yake aiki da iliminsa baya zama ɗaya da wanda bai da ilimi ko kuma yana da ilimin bai aiki da iliminsa wannan aya tana a cikin suratul zumar sannan wa qala Allahu jalla jalaluhu Allah mai girma da daukaka yake cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum waɗanda suke masu imani daga cikin ku Allah na daga darajar su walladhina utul ilma daraja masu imanin cikin ku waɗanda Allah ke daga darajar su masu ilimi a cikinsu darajarsu na sama waɗanda ba su da ilimi a ciki masu imani darajarsu na sama ma'ana akan waɗanda suke ba masu imani sannan masu ilimi cikin masu imani darajarsu na sama waɗanda suke ba malaman ba wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai labari ne ga duk abin da kuke aikata wannan ayar na cikin suratul mujadala aya ta 11 وبين الله جل جلاله ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان دعك سي الله يبين بمبنج نودا دا الله يبا علم سنا المقرون بالإيمان ما ستبتد إيمان ثم أخبر سنة سي الله يبا لاباري أنه خبير بما نعمله Allah mai labarin duk abin da muke aikata shi duk abin da muke aikatawa Allah na da labarin shi kakkai tsammanin akwai abin da Allah bai da labari babu shi mutalibun alaihi kuma Allah yana gani ma'ana yana da labarin duk abin da muke aikatawa kuma yana gani liyadullana ala annahu la budda min al-ilmi wal amali ma'a dan ya nuna mana babu makawa a nemi ilimi kuma ayi aiki da ilimin tare a nemi ilimi kuma a yi aiki da abin da aka samu na ilimin tare haka suke wa an yakuna kullu dalika sadiran anil iman kuma dukkan wanda ya zamanto ya zo ne daga imani wa sannan kuma wa muraqabatallahi anil imani wa muraqabatillahi dan duka wanda ya zamanto ya zo ne daga imani da Allah da kuma mi muraqab ana kiyaye ubangiji Allah subhanahu wataala mutum ya san da cewa ko ina yake Allah na ganin sa Allah kuma ya san abin da yake aikata wannan shine a takaice muqaddima game da wannan littafi yanzu ne zamu shiga ahkamut tahara hukunce hukuncen tsarki hukunce-hukunce na mi na tsarki a kamun tsaharati walmiya hukunce-hukuncen tsarki da kuma ruwan da ake tsarki da su domin da mi ake tsarki da ruwa To, hatta da ruwan da za ka yi tsarki da su ya kamata a ce kana da ilimin wani ruwa ne ya dace in tsarki da su in ka ɗauka ruwan shi ruwan gumba ruwan madara duka mine duka ruwa ne kene in ba ka da ilimi kana iya ɗaukar ruwan shi ka ce ka yi tsarki da su saboda ai ruwa ne ko ruwan gumba ko ruwan madara ko to shi yasa hatta da ruwan da za ka yi ibada wajibi ne ka san wani ruwa ne ya dace in yi tsarki da su wani ruwa ne waɗanda bai kamata in yi tsarki da su da haka mala yace min a'azami arkanil islami ba'da shahadatayn as-sala na daga mafi girman rukunnan musulunci bayan kalmar shahada guda biyu ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mafi girman rukunan musulunci bayan waɗannan shi ne mai assala sallah da aka fassalatu hiyar rukun sani min arkanin islam sallah ita ce rukuni na biyu daga rukunan sallah daga rukunan musulunci sannan sallah wahiyar fariƙatu bainal islam wal kufri sallah ita ke bambantawa tsakanin musulunci da kafirci ana bambanta kafirci da musulunci da mi da sallah in mutum na sallah kana ce mai kafiri in bai sallah ba kafiri ne yana abin da ke bambanta kafiri da musulmi shi ne sallah al'ahadun lafi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafar haka annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawalin da ke tsakaninmu da su sallah ce da haka duk wanda ya bar sallah ya kafirta waye amudul islam sallah kuma ita ce gimshiki na mi na musulunci gimshikin musulunci shine mi shine sallah waye awwalu ma yuhasabu anhu al-abd yawm al-qiyam sallah ita ce farkon abin da za a binciki bawa ranar tashin kiyama fa in sahhat in sallah ta inganta wa qubilat an karɓe ta ma'ana sallarka idan ta inganta ka yi yadda za a karɓe ta ta inganta ta samu karɓuwa to a lokacin nan ne ƙubila sa'ir amalihi za a karɓi sauran aikin mutum wa in ruddat in kuma sallah aka mayar da ita saboda in ka zo ka bubbuga sallah ba da ilimi ba kawai da jahilci kai yadda ka ga dama sai ka gama aka ce sai a naɗa sallar sai a jeho maka ita sai ta ce zayya aka Allah kama zayya aka ne Allah ya tozarta ka yadda ka tozarta sallar za ta yi maka addu'a da aka idan aka mayar da sallar rudda sa'ira a malihinta a mai da sauran ayyukan mutum wahiyya silatun bainal abdu wa rabbi kuma sallah ita ce ganawa tsakanin bawa da ubangijinsa don lokacin da ka kabarta sallah kana ganawa ne da Allah da haka wa hadhihi sala wannan sallah ala azamatiha wa makanatiha duk da girman sallah da kuma matsayinta illa annaha la tasihhu illa bi tahara sallah ba ta inganta sai da tsarki duk da girman sallah da kuma matsayinta ba ta inganta sai da mi sai da tsarki da haka fa ahammu wa akadu shurutus sala at-tahara mafi muhimmanci mafi ƙarfin sharuɗan sallah shine ne tsarki kenan sharadi mafi muhimmanci na sallah sharadi mafi ƙarfi na sallah shine ne at-tahara tsarki وعن علي بن أبي طالب دقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله يكرم سيده يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي مفتاح الصلاة الطهور mabudin sallah shine tsarki kamar yadda kace wannan wannan da ake cewa fartu din da na na masallaci yana da kile ko in aka sa dan kwado din da aka kile in ana so a bude sai an sa ne sai an sa mabudi a bude ko to haka sallah take mabudin sallah shine tsarki ba ta buɗuwa sai da tsarkin nan sai ka yi tsarki sannan me za ka yi sallah in ka yi sallah babu tsarki babu ta wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tuqbalu salatu ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda ba a karban sallar ɗayan idan yayi hadasi sai ya yi arwalla hadisi shi ne abin da ke fitowa ɗayan ƙofofi guda biyu da a cikin mutum ƙofar bayan gari da kuma ƙofar bawali abin da ya fito daga nan shi ake ce ma hadisi kenan in mutum ya yi bayan gari ko kuma ya yi bawali sai ya zo ya kabarta sallah sallar shi ba ta yi ba sai ya yi sai ya yi alwala shi ne hatta ya tawadda sai ya yi alwala wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi da aka fa'in kunta ala gairi tsahara in ba ka da tsarki fassalatu haramun alaika sallah haramun ce a kanka in dai mutum bai da tsarki haramun ne sallah a gare shi a cikin wannan halin Allahumma sai cikin halayen da aka toni da aka labudda min tsaharatil ma'anawiyyati wal hissiyya babu makawa a samu tsarki na ma'ana shine tsarkin zuciya ya zamanto kana da tauhidi ba ka shirka da Allah don kana sallah kana shirka da Allah sallah ka banza ce dole ne sai an samu tsarki na ma'ana ka tsarkaka zuciyarka daga shirka da riya shine fahiya taharatul qalbi wa taharatul hissiyya hiya taharatul badan in an ce fa taharatul ma'nawiyya tsarki na ma'ana shine taharatul qalbi tsarkin zuciya da zaman to zuciyarka tsarkakakka ce ba shirka ba riya in zaka zo ka yi ibada zaka yi sallah dan Allah ne ba dan a gani ba wa taharatul hissiyya tsarki kuma hissi ma'ana in an ce hissi shine abin da ake gani ko ake tabawa ko ake jin iskar sa hiya taharatul badan shine tsarki na jiki shine in mutun yayi bawali ya kama ruwa in yayi bayan gari ya wanke da ruwa ko yayi istijmar sannan ya zo ya alwala shi ne ya wanke gaɓuɓuwan alwalarsa to wannan shi ne ake ce ma tsarki sallah ba ta inganta dole sai da wannan ko? da ashirin ne ko? da haka yana ganin a nan za mu dakata saboda ƙwarewar lokaci sai Allah ya kai mu insha Allah rana ya taiwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته